إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه له اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله شهر رمضان موسم عظيم مبارك عظيم مبارك كثير الفوائد شهر القربى إلى المولى عز وجل شهر تضعيف الطاعات لربنا سبحانه وتعالى ووقته مهدود عبر بذلك بقوله تعالى أياما معدودات أياما معدودات وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان سنة كلها لما فيه من الخيرات وقال عليه الصلاة والسلام قد جاءكم شهر رمضان شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه وقيام ليلة فيه تطوعا إلى ربنا مولانا سبحانه وتعالى من تك مما تقرب فيه بكسلة من كسال الخير كان كمن أدى فريضة بما سواه أخرجه ابن خزيمة عباد الله إن بلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة وفضل من الله الكريم يمن على من يشاء من عباده لتزداد حسناتهم ويمحي سيئاتهم وترفع درجاتهم وتقوى صلتهم بمولاهم عز وجل ليكتب لهم العدل العظيم والثواب الجزيل وينالوا رضاه وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الشهر رمضان يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقبل وفي تضعيف الحسنات في تقع أو في تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم ومن أسمائه لما له من المكانة والقدسية من الله يسميه شهر الصيام وشهر الصبر وشهر العتق من النار وشهر القيام شهر الإحسان شهر إجابة الدعوة شهر الخيرات شهر الجود والبركة شهر الرحمة شهر المغفرة عباد الله ومن الفوائد التي تنال في هذا الشهر المبارك كالآتي تقوى الله تجدد المسلمون تقواهم من الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الفائدة الثانية كسر النفس فإن الشبع والري ومباشرة النساء تعمل النفس على العشر والبطر والغفلة الفائدة الثالثة تخلي الكلب للفكر والذكر الفائدة الرابعة هي ضيق مجاز الدم التي هي مجاز الشيطان فإن الشيطان يجري بن آدم مجري الدم الفائدة الخامسة تقوية الإرادة الذي يصبر على على على آلام الجوع والعطش لنيل لنيل الصواب من الله تجعله مالكا لزمام نفسه ولو في بعد رمضان الفائدة السادسة أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه حيث أقدره على ما منعه عن كثير من الفقراء من فضول الطعام والشراب فإنه فإنه فإنه بامتنائه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك الفائدة السابعة المساواة بين الأغنياء والفقراء فهذا الصوم فقر إجباري يفرضه الإسلام على المسلمين الفائدة الثامنة إظهارا لعبادة الله عز وجل في مجتمع بأجمعه الفائدة التاسعة تربية النفس على الأمانة يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أقول ما تسمعون إن صوابه من الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروه إنه هو البر الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna gode masa muna jinjina masa shi kaɗai ne abin bauta da cancanta a samai da kasai muna shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne jakadarsa ne ya zuwa duniya da alkhairin da babu kamarsa ya zuwa duniya da alkur'ani da addinin musulunci a haɗe wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ya yi uwana ina yi wa kaina wasu ci da ku bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan inda muka zanci kawunanmu domin Allah ta'ala ya fara wannan wasiki da kansa a ƙur'ani da yake cewa wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah nayi wasiki gare ku da kuma waɗanda suka gabace ku cikin ahlul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala bayan wannan ya yan uwa yau muna 29 ne ga watan shafa hijira da shekara 1446 akwai yiwuwar wannan shine kamar yin karshe na wata waye Allah in an samu tabbacin ganin wata gobe iya kuwa iya azumi na Ramadan wanzu zama ɗaya daga cikin cikamaki rukunin musulunci guda biyar azumtar watan iya ɗaya daga cikin abin da zai tabbatar da kai musulmi domin rukunin musulunci kamar yadda muka sani guda biyar daga cikinsa akwai saumi ramadan ko siyami ramadan azumtar shi wannan wata wanda yake kwankwasa mana kofa wata ramadanu mai tarin albarka kutubar mu a yau a wannan masallaci na mu mai albarka musulmi na hawa da ke wannan unguwa ta bugu a bayan makarantar yan mata ta doma a wannan gari na mai albarka na gombe za ta yi magana ne a takaice game da abin da ya shafi wata domin larabawa suna cewa hadithul yau da abin da ya zo wanda akasarin al'umma suna tattaunawa a kansa to larabawa suna ce musu hadithul yau kuma munasaba ce ta kawo mu jikin wata yana da kyau mimbarai na juma'a su shajja'a al'ummar musulmi game da abin da ya rage mana kimsi da tanaji na shiga shi wannan wata mai albarka duk inda ka je gida da waje ana tattauna game da ramadan azumi ya zo azumi ya zo yana da kyau mu fahimci shi kansa azumi da kuma hikimar da ubangiji ya sanya mana azumi a matsayin ɗaya daga cikin cikamakin rukunan musulunci guda biyar kafin mu je ga wannan shi watan wata ne mai tarin albarka wani lokaci ne mausi mausi ma'azi kamar wata kaka ce wanda ke cike da albarka da alkhairi a gun musulmi kamar manoma kaka ta yi ta zo da alkhairi na duk abin da aka shuka ya ba da abin da ake bukata kaga a daidai lokacin kowa za a yi cikin walwala da jin daɗi musamman ga su manoma wanda suke al'amala ta noma to haka dukkan musulmi ya kamata ya kasance tarbar wannan wata da higa cikinsa da nuna farin ciki da annashuwa da kuma dagewa da kammala abin da ya kamata kammala da tsayuwa a kan abin da ya kamata tsaya domin lokaci ne taƙaici ciwon da zai shuɗa ya wuce wata ne mai tarun albarka mai fa'idoji da yawa wata ne da ake samun kusanci zuwa ga Allah wata ne da dukkan musulmi iya kusa ga Allah domin iya wata ibada da ubangiji ke kauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisul qudusi Allah da kansa yake cewa duk dan adam musulmi aikin da ya aikata nasa ne zan bashi sakamakon sa amma azumi na wani haka ubangiji ce azumi idan kai to azumin Allah kuma shine san irin sakamakon da zai baka sadaka ana cewa ninki bakwai saba'in ɗari bakwai ila abafin kasira to amma shi azumi ba ƙididdigen lada a gare shi iya ƙarfin taƙawarka tsoron allah ka iya yawan ladarka musabunta taƙawar mai yawa mu jaddada ikilasu don mu girmama sakamakon ma'abun allah wata ne mai tarun albarka wata ne da bawa musulmi yake zamtowa kusa da Allah yasa da Allah ya gawo maganar azumi a suratul baqara iya kammalawa sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni da ya gama maganar ramadan da abin da ya kamata a yi da mara lafiya da mataki da kaza da kaza sai ce ai wata ne a in bayin ka sun tambaye ka ni ka ce ni ina kusa da su ina kusa ujibu da'awatan da'i lada ina karbar addu'ar wanda ya addu'a lokacin da to da kaga mu watan iya da munasaba ta kusanci ga Allah ta kusanci shi bawa musulmi zuwa ga ubangiji subhanahu wataala iya da wannan fa'ida ne wata ne da musulmi yake samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala a wata ne ya ƴan uwa wanda ake lillinka ayyukan da'a zuwa ga Allah ana so ka riɓanya ka ƙara ka dage wajen lallanka aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah kamar yadda mun sha faɗa ka tabbatar da kan cewa ka yi wa Allah alkawari kuma ka ɗau mataki na cewa dukkan sallolin da za a yi na farilla a wannan watan ka yi su a cikin jini tun daga asubahin gobe in ya tabbata gobe ɗaya ga wata ka tabbatar da cewa duk sallar da za a yi ta farilla a jini za ka yi ta to wannan babu shakka ka ɗau ɗamarar kusanci ga Allah domin ubangiji babu abin da ya fi kauna illa ka saukewa da gudun dora mu dinga kokarin halatta sallar ashiri wannan iya cikin aikin da zai kusanta ka zuwa ga Allah duk sallar da za a yi ta farilla ya zama kana cikin jin mu yi kokarin rubanya nawafi nafilfili nafilfili suna da rana mu dinga kokarin rawati wanda suke da alaka da sallolin farilla wata ne da ake so a raya ta rayarsa tun daga ɗaya ga wata har ƙarshe ba wai sai goman ƙarshe ake rayawa ba a tun daga ɗaya ga wata ramadan ana so ka ƙara ibadar ka cikin dare shi idan goman ƙarshe ya zo ƙarawa ake ne ana ƙara azama ya sama aikin Allah ka tabbatar da kan cewa ya ce idan an shiga goman ƙarshe na wata ramadan ishtadda ma'izara wa ai kaza ahala wa ahyarina iya ƙara ɗamara ne idan goma ƙare shigo iya tayar da iyalansa duka suna raya daren gaba ɗaya amma tun daga farkon daren ƙoƙari ake ana lullunka aikin dare na ibada don wa'ansu daga cikin malamai suna cewa shi wannan lalatar ƙadarin da ake nema a dace da shi idan har kana so ka dace da shi ba kokonto ba shakka to ka dinga raya daren tun daga farkon wata a ƙarshen sa a cikin dai wannan kwanakin guda 20 ko 30 ba watan bacci bane yayin uwa wata ne da ya kamata a dage a yi azuma cikinsa wajen neman abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa ubangiji ya ce kada ku dawo in an ce ku yi kaza ku yi kaza a wata ayyamin ma'adudat kwanuka ne wanda hannu zai kirge su musamman a yanzu nan daga an fara azumi mun kawo rana ita yau sai ka ji ana maganar bakwai kaza da kaza daga nan kuma lissafi ya fara tafiya yasa ubangiji yake lallashi muke ce ayyamin ma'adudat kwanuka ne ƙididdigaggu musamman a yanzu da kwanaki suke saurin shuɗa wannan daga an shiga watan za a ga abin kamar riɓanya kwanakin ake nan da nan zai shuɗa to kada ka yadda ramadan ya shuɗa ka rasa mai kaiwa Allah a cikin watan baka canja ba baka yi azuma ba ba ƙara wuta wajen ibada ba ka dage wata ne guda ɗaya a cikin watanni guda goma ce kwanuka ne ga sunan ƙididdigaggu in ji Allah ayyaman ma'adudat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da a ce bayi sun san abin da Allah ya kimshi na alkhairi a cikin wannan watan na Ramadan da a ce Allah ya yi mana hijabi mun gano manzala ce da mun gwammaci duk shekarar ma ta zamto Ramadan ce duk shekarar ya zamto a cikin Ramadan ne da mun san irin alkhairin da ubangiji ya kimshi a wannan watan latamannat ummati an yakuna Ramadan sana kullum da al'umma ta sun nufaci sun yi kwaɗayi cewa da ma ramadan ya zama dukkan shekara ne gaba ɗaya domin irin alkhairar da ke cikin wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan watan ya zo kamar yanzu iya cewa qad ja'akum shahr ramadan hakika wata ramadan ya zai ke muku ya al'ummata shahrun azim mubarak wata mai girma inji manzon Allah manzon Allah yake nuna cewa wata mai girma ne shahrun azim mubarak mai girma mai yawan albarka fihi laila khairun min alf shahr a cikin watan akwai wani dare wanda ya fi daren watanni dubu ja lailatul qadri khairun min alf shahr duk watannin na guda goma sha biyu tun daga al-muharram har zuwa zulhijja ba inda zaka samu wata da aka ce dare ɗaya a cikin sa yafi daren wata dubu sai a wannan wata wata ramadan shi kadai Allah yake banta da wannan matsala dare ne guda ɗaya in ka warware kwanaki na watanni dubu zai baka shekaru 86 da watan to idan kai ibada cikin ramadan Allah ya karba sai an baka kwatankwacin wanda ya tsayi dare ya yi raya daren da salloli ya raya yinin da karatun alkur'ani da sauran aikin alkhairi tsawon shekaru 86 da to da Allah wannan ko za a ce za ka ɗauke bacci a idonka har ƙarshen watan nan ka riski wani ai za ka yi domin idan watan ya wuce ba wanda ke da tabbas watan zai dawo ya sami shi mu yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari mu rabu da abubuwa da yawa wanda ba su zama wajibi ba kamar waya da hira da waye duk rabu da su ka dukkufa neman kusanci ga Allah ba wanda ya san waye kuma watan zai dawo ya sami shi da shi mu dage ya ƴan uwa mu ribaci watan ja'ala Allah siyamihi farida maza Allah ce ce Allah ya sanya mana azumtar watan farilla ne ma'azumci watan to wajibi ne iya cikin rukunin musulunci guda biyar tsayuwa cikin sa nafila ce kuma kusanci ga Allah ne duk wanda ya nemi kusanci ga Allah a cikin wannan watan da aikin nafila ta alkhairi to kamar yayi farilla ne a watan da ba Ramadan idan kai nafila a Ramadan to za a ba kamar ladan kai farilla a watan da ba Ramadan domin albarkan watan da alkhairi ce hadisin ibn qudayba ya fito da shi bayan Allah mu sani cewa riskar watan ramadan ni'ima ce Allah ya raya ka watan ramadan yazo ya same ka da rayuwarka da lafiyarka da yancinka wallahi ni'ima ce ni'ima ce mai girma akan dukkan wanda Allah ya raya shi kai wannan yanzu da kai da ni kowa zai yi tilawar al'ummar da ya sani kuma sun mutu daga ramadan din faru zuwa kowa in ya duba hagunsa da dama zai gane wanda to amma kai ba abin da ka ba wa Allah ba wani abin da kai saka kusanci Allah da shi ka roƙe shi ya tsawaita ma rayuwa baka da shi to amma Allah cikin hikimarsa da ni'imarsa da son mu da yake kama wannan wannan wata yasa sabai aka ce idan mutum ya mutu dab da ramadan har jajjabi yake wa mutuwa ana tausayawa gawa domin ta zo dab da wani alkhairi kuma ta mutu mu da Allah ya kawo mu za mu shiga watan da izinin Allah to mu gane cewa Allah ya mana fulla Allah ya zabe mu da yawa sun mutu ba su ba su riski watan ba mu da Allah ya kawo mu dab da watan muna sa ran shiga watan mu yi kokarin mu san cewa Allah ya mana ni'ima Allah ya mana karanci ni'ima ce mai girma wanda Allah ta'ala ya kiwa wanda ya so daga cikin bayansa farala ce daga Allah Allah karimi mai yawan kyauta da baiwa wanda yake yin baiwa hakan akan dukkan wanda ya so daga cikin masu imani kuma Allah ya haka ne li tazdad hasanati duk wanda Allah ya kai rayuwar sa Ramadan yayi haka ne inda musulmi ne domin ya ribanya masa ladansa domin ya ƙara wa akawun ɗinka na lada yawa ba wai a banza Allah ya kaka Ramadan ba a nufas a hikimar Allah ya so ya ƙara ma lada da yawa ka waye gari a lahira ga hasana ɗinka suna da yawa kuma Allah ya kawo ka Ramadan da hikimar ya goge ma munanan ayyukanka ya ƙara ma lada kuma ya goge ma miyagun ayyukanka kuma Allah ya ɗaga darajojinka kuma Allah ya ƙarfafa alaƙarka da shi a matsayinsa na maula a matsayinka na bawa Allah ya yi haka ne domin ya saka cikin masu sarabauta da lada mai girma da sakamako gwaggwaba da kuma dacewa da samun yardar Allah duk wanda ya shiga Ramadan to Allah ya soke wannan abubuwan sai dai kai ne ka watsar da su ladan kai karu a goge ma zunubanka ka samu ɗagin daraja a gun Allah ka samu alakar ka ta yi ƙarfi tsakaninka da Allah sannan a rubuta ma lada mai yawa ka samu sakamako mai kwabi a gun Allah kuma ka dace da yaddarsa duk wanda Allah ya kai shi da Ramadan to Allah wanne yake nufi a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bakin sa mai albarka idan Ramadan ya matso kamar yanzu nan sai ya ce ya ba giyar alkhairi aka ya mai neman alkhairi kamar su watan alkhairi ya zo duk mai neman alkhairi ya zo ga watan alkhairi alkhairin kuma na duniya da lafiya duk abin da kake nema to ga watan neman sa ya zo me kake nema abun Allah to ga watan neman ya zo wa ya ba giyar shari'a aka su duk wanda zuciyarsa shari ne a cikin ta to ya dakata manzo Allah ce wata ba da shari bane watan na alkhairi ne wata ne da a cikinsu akwai lillinka ayyukan lada domin alkhairin watan a cikin watan tuftahu abwabul janna manzo Allah ce ana bubbude gobin aljanna da abin da kaje ce an bude to da an rufe shi kenan yanzu nan kofar aljanna a rufe take amma ana cewa ɗaya ga Ramadan manzo Allah ce za a bude kofofin aljanna gaba daya domin ta zama to kusa da kai kusa da ni kuma yace za a rufe kofofin wuta wa tughlaqu abwabul jahim ƙofofin wuta za a kulle su gaba ɗaya su yi nesa da mu daga cikin sunayen watan shi wannan watan na ramadan iya da sunaye masu yawa kuma sunayen suna nuna matsayinsa da tsarkinsa da darjar sagun Allah daga cikin sunayensa ana ce masa shaharu siyam watan azumi ana ce masa shaharu saba watan haƙuri watan haƙuri ne duk ɗacin ranka duk faɗanka to ramadan ya zo da niyyar ya koya ma hakuri kana da yanda za ka yi ka ci ka sha ka yi komai amma sai a danne ka dole a koya ma hakuri ba za ka ci ba ba za ka sha ba kana so ka furta wani magana an ka tuna alfarmar ramadan sai ka haƙura ka kibirta ta kana son kuɗin ka aljihu sai ka yi haƙuri ka fito da shi ka bayar daga cikin manufar watan akwai koya mana hakuri shawaru saba ka koyi hakuri duk ɗacin ranka da tafasa zuciyarka to ramadan ya koya maka hakuri kuma haƙurin ya zama to ka ɗabbaka shi ko da ramadan ya wuce daga cikin sunayen watan ana cewa sharul ijib min Allah wata ne da Allah ke yanta dandazon bayin da suka cancanci wuta sai ya goge sunayen su daga layin yan wuta ya su aljanna domin Allah da kansa ke cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab Allah iya goge abin da ya so na kaddara kuma iya tabbatar da abin da ya so da Allah ya rubuta su yan wuta ne ya sa a rubuta su yan wuta ne amma cikin alfarmar watan da darajarsa sai a ɗauko adadi mai yawa a kullum sai a canja musu rijista daga rijistar 'yan wuta su koma rijistar 'yan aljanna duk watan tun daga ɗaya ga watan har zuwa ƙarshen watan kullum sai Allah ya wannan kullum sai an ƙyanta wanda suka cancanci wuta a mai da su aljanna domin albarkar watan ramadan sharul qiyam ana ce mata ana ce masa watan tsayuwa domin komin lalacin ka kana tarawih ai kana ƙara na filfili shaharul qiyam ne wanda bayin Allah da suke neman kusanci ga Allah da gaske to suna karanta baccin su matuƙa a wata duk suna raya watan ne daransa da ibada da tsayuwar dare domin sun san wata mausin ne mai wucewa wani lokaci ne alkhairi wanda zai wuce ana ce da shi sharul ihsan wajen kyautatawa farko da ka kyautatawa iyalanka in kana da hali wajen sabunta musu abinci da abin sha wajen kyautatawa ne ka kyautatawa ƴan uwanka ka kyautatawa makotanka ka kyautatawa malamanka ka kyautatawa miskirai ka kyautatawa marayu watan kyautatawa ne shaharul ihsan masu hali ku fito da baiwar da Allah ya muku ta dukiya ku kyautatawa al'umma duk wanda ya kyautata Allah da kyautata masa wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah iya son masu kyautatawa wata ne da ake so alkhairi yayi yawa a karanta kuka da neman abinci a gun musulmi haka ake so a shagaltu da ibada a shagaltu da kusanci ga Allah ba a so ka bar dan uwanka musulmi ya shagalta da neman abinci ya shagalta da yasi in dai kana da hali ya share masa wannan hawaye manzo Allah ke cewa a duk wanda ya taimaki wani daga cikin ƴan uwansa musulmi ya dafa masa ya taimaki shi bukatar su ta biya shi kuma Allah iya tare da shi duk wanda ya kasance cikin bukatar dan uwansa kuma shi Allah iya tare da shi sharu ijabatul du'a ana ce masa watan karban addu'a ramadan wata ne daga kayi addu'a Allah zai karba wata ne kofofin karbar addu'a buriski malamai sun ce akwai lokaci 90 lokuta guda 90 wanda ma'aikin Allah ya alƙawaranta mana karbar addu'a cikin su na farko akwai lokacin buɗe baki guda 30 duk lokacin da za ka sa abu kai buɗe baki bayan ka kai azumi to an ka roƙi Allah Allah zai karba na biyu akwai lokacin sahur shi ma adadin kwanaki talatin duk lokacin da ka zo yin sahur ka roƙi Allah Allah zai karba na uku akwai lokacin da rana ta take bakin ka ya zama to ya bushe azumin ya fara baka wahala to a daidai lokacin ka faɗa wa Allah bukatar ka zai karba ko da ka taƙaice a wannan lokutan guda casa'in talatin talatin sau uku ka dinga faɗa wa Allah bukatu bayan ƙarshen dare bayan lokacin kammala karatun Qur'ani bayan kaza bayan kaza bayan kaza bayan kaza wata ne wanda kofofin karɓar addu'a a fito nan a fili bace jiga su kada mu yi sakaci mu dinga faɗa wa Allah bukatun mu domin wata ne na karɓar addu'a wata ne ya ƴan uwa wanda ake ce masa shaharul khairat wata da ake so alkhairi yawa alkhairin magana alkhairin aiki alkhairin kaza shaharul jud watan kyauta haka kawai ka kaiwa mutum kyauta ka ce ga wannan haka kawai wani dan uwanka ka dunkule wani abu ka kai masa haka kawai wani kaza ka dunkule wani abu wanda bai zato bai tsammani ka bashi shaharul jud wata ne da ake so baiwar kyauta ta yi yawa shaharul rahma wata ne na rahama daga Allah yadda Allah zai rahama gare mu mu mu tausaya wa junanmu da junanmu shaharu al-maghfira wata ne na gafa wanda Allah iya yawan gafarta wa mutane bayan Allah musai akwai fa'idoji da yawa a cikin shi wannan azumtar wata Ramadan wanda ake so bawan musulmi ya riski su a cikin wannan wata babbar fa'ida ta farko ta kawarka za ta yi ƙarfi ma'ana tsoron Allah ka da kiyaye dokokin Allah ka zai ƙarfi ya ce da ma kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce da Allah ku tattaku in dai kun yi azumi yadda suna ta koyar to tabbas za ku fitar sakamakon takawa daga Allah abu na biyu kasarun nafs ranka zai kari ma'ana za ka samu narkewa zuwa ga Allah kawai za ka ji kai e kaya da kai bawon Allah ranka zai kari ka haƙura da ci da sha malamai suna cewa domin ƙoshi da shan abin sha a kowane lokaci da mu'amala da mata ta hamilun nafs alal ashir wal batar walgafala tana sare ta shagaltu ta zamto tana gafta gafala daga Allah duk wanda yake koshi yake komai ya sha komai ya ci to hakan zai mantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala yasa dalibin ilimi a tsarin mu na dalibtar ilimi ba a so kullun ka dinga take cikin ka dalibinci ka dinga barin sa haka da dan yunwa domin zai dinga tuna ma Allah kuma zai dinga tuna ma abin da kake to wata duk kudin ka inda kai musulmi ne za a dakatar da kai daga cin abinci da abin sha har sai wannan awannin sun fice to haka zuciyarka za ta karaya ka zamto eh kai ba wannan lafiya abu na uku na fa'idar wata ta kalli qalbu lil fikri wa dhikr zuciya za ta wofunta ta ci kawai da ambaton Allah da sanin Allah kana tar masallaci tarawih kana masallaci gun tafsiri kana kaza gun kaza kana kaza gun kaza zuciyarka kullum tana da alaka ga Allah da ambaton Allah abu na hudu yafiqu majazid dam wajen iya zuwa da fa'idar a rage wa gudanar jininka sauri a jikinka hanyoyin jinin za su daina kai sako da wuri allati hiya majazin shaytan wanda hanyoyin jinin nan naka shedan ya amfani da su fa inna shaytan yajri bil adam majrid dam shedan iya sakalejin a jikin kamar da jini yake zagayawa haka manzo Allah to jinin zai dan daskare domin ba abinci ba abin sha a hana shedan zagaye a cikin jikinka a hana ma tunanin shedan a hana ma ka wasu wasu shedan da sauransu ko manzo Allah da ma ce idan watan yazo ana kulle shedanu ana kulle shi a hana su fita yasa abin mamaki yake yanda ga ɗaya ga ramadan za a ga masallaci ya cika duk masallacin kowa duba ungo sai gari tun daga asuba daga masallaci ya cika me hikima shedanin da yake hana ka zuwa masallacin an daure shi wanda baya sadaka da a ramadan zai koyi sadaka me yasa kai shedanin da yake sama mammakon kuɗi to an daure shi ka samu dama sai wanda tun ba rarabasa da ya zauna ji karatun addini awa daya to daga an fara tafsir zagan ya zo ya zauna me yasa ya zo ya zauna shedan din da zai hana shi zuwa dore shi mu ribaci wannan kwanakin din shedanin an daure mana su mu ci gaba da aiki da raya su domin mu kubuta ko mu rabauta da irin alkhairin da ake so abu na biyar taqwatul irada nufinka da manufarka da Allah za ta yi karfi domin duk wanda ya hakura da radin yunwa da kishirwa domin ya samu sakamako daga Allah to haka zai sa ya mallaki ransa abincinka halalle wannan halalle ka cika shana ka ne to an ce karkaci domin wata ka'ida da Allah ya sanya mara to in ka koyi wannan to ko da bayan ramadan in ka ga haram ba za ka ci ba ranka zai saba da bin dokokin Allah subhanahu wataala abu na shida annal ghani ya'rifu qadru ni'matillahi mawadaci zai ƙara fahimtar girman ni'imar da Allah ya masa domin zai ɗanɗana yunwa da talaka yake ja duk kudinka ko kai waye inda kai musulmi ne wannan awanni goma sha biyun ko sama da ko ƙasa da ka za ka ji ba ka ci ba ka sha to sai ka tana cewa akwai talakan da baya karyawa ba kai kullum abin karin ka kashi nan wannan wannan wannan wannan wajen goma sha a gaban ka to kana gani a ce ba za ka ci ba ba za ka ci abinci rana ba ba za ka sha ruwan sanyi da azahar ba za ka ci kaza ba to sai ka tana akwai talakan fa da a watan uku akwai wanda bai samun abinci sau uku a kullum wani sau ɗayan ma sai da dafa dafa to hakan zai nuna ma cewa lalle akwai nimar Allah wanda duk lokacin cin abincin ka su zaka ci to sai ka tuna cewa akwai ɗan uwanka ba da kullun kusan azumi yake abincin da zai ci shi din Allah ya bashi kai amma ba shi da biya yake kai kuma kullun Allah ya baka to sai ka tuna cewa akwai ɗan uwanka da iya cikin wannan karancin cin abincin a kullun abu na bakwai almasawa bainal aghniya wal fuqara akwai daidaito tsakanin talakawa da masu kuɗi da an gane ko fa hada sawmu fadrul ijbari domin shi azumi kamar wani talauci ne wanda Allah ya dora wa kowa talauci shine ka kasa biyan bukatar ka a lokacin da kake so ka biya to ka za ka so cin abinci a ce ba za ka ci ba za ka so shan ruwa a ce ba za ka sha ba ka zama talaka a lokacin to duk kudin ka idan Ramadan ya zo ya koya ma talauci ma'ana talauci rashin biyan bukata a lokacin da ka so da talakan da ba shi da abinci da kai da kake da abinci to an ce wannan a wannan kowa ya zauna ba shi ba shi fadaru ne ijibari bainal aghniya wal fuqara abu na takwas izharu izharu li ibadatillah inda ga an sai ga ramadan to za a ga alama ta cewa ana yi wa Allah inda kasar musulmi kaje duk inda ka ga alamar azumi kiran sallah da wuri cika masallaci sauraron tafsirin alqur'ani tarawihi da sauransu to alama ce da daguwar alama ta bautar Allah subhanahu wataala abu na tara na karshe tarbiyatun nafs Allah wata iya koyawa rai amana za ka shiga ban ga ruwa nan za ka killace kanka a wani gudun kai sai Allah amma amana da rike tsakanin da Allah sai ya kasa ci kasa ci to ramadan in ya koya ma wannan wai ba iya ramadan din kadai yake so ka san girman amana ba aka dabbaka ta ko bayan ramadan kuma ka dabbaka ita wannan wannan amana din a dukkan mu'amalarka da wani ma'ana idan ka tsare amana tsakaninka ga Allah to sai ka tsare amana tsakaninka da bayin Allah idan Allah ya koya ma tsare amanarsa ta ibadarsa da ya dora ma to kuma abin da ake so ka fahimta ka fa'idanta amanar da take tsakaninka da makocinka mai gidanka matarka yaronka wane ne ɗinka to ka kiyaye wani amana Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka ya Allah muna roƙonka ka isar da rayuwar mu zuwa ga wani wata ya Allah ta'ala muna roƙonka duk alkhairin da ka tanada wa bayinka a wannan watan Allah ka haɗa mu da shi ya Allah Allah duk abin da zai hana mu kusanci da kai a wannan watan ya Allah ka raba mu da shi Allah ka ƙara mana azuma wajen neman kusanci da kai ya Allah ya Allah ka yi mana arzikin ikilasi yi dan kai duk abin da za mu yi Allah ka ba mu ikon yi da kai ya Allah azumin ne jan sallan ne fassara qur'anin ne tilawan ne alkhairin ne ya Allah duk abin da musulmi zai yi a wannan watan ya Allah ka mana arziki kilas Allah ka ba mu ikon yi dan kai Allah ka kore mana shaidanu a lokacin da za mu yi aikin alkhairi ya Allah ya Allah ka taimake mu akan wannan bukatu namu da sauran bukatun mu na alkhairi ya ƴan uwa mu karewa Allah godiya a kullum muna jin labari mai daɗi na cewa kayan masarufi suna yi ƙasa wanda kuma addu'ar mu ce da addu'ar sauyin bayan Allah ba wani mutum ɗaya da zai ce dalilin sa wani abu ya kare ba ku shi Allah ne kawai ya so hikimarsa ce ikonsa ne nufinsa ne kuma dama ya ce la in shakartum la azidana mu ci gaba da gode masa sai ya ƙara karyo da masara sai ya ƙara karyo da shinkafa sai ya ƙara karyo da kayan masarufi duk da cewa soyi ba sa so wai ana yin haka domin a karya arewa haka wani suke faɗa to kuma in dai har sai mun kwana da yunwa arewan za ta ɗore kan ta ɗore din kan ta tsaya ta karye ƙoshinmu da zaman lafiyarmu da wadatar abinci a gidanmu ya fi tsayuwar arewa ta karye mai yame wasu da yawa suna cewa an yi masara ta karye shinkafa ta karye wai da a karye arewa wannan wani babbar gurbin tunaninsu ne kawai da can lokacin da ake sayan abin a banda a arewa ta karye mugaye ne da suka kimce masara gero shinkafa suke bakin ciki ya gari su ne suke mana ruwan amma Allah ta'ala muna roƙonka duk inda sauki yake ka haɗa mu da shi duk inda tsanani yake Allah ka rawa mu da shi wanda shine addu'ar mu kawai duk inda sauki yake Allah ka haɗa mu da sauki ya Allah duk inda tsanani yake Allah ka rawa mu tsanani ya Allah ya Allah ka taimake mu kamar albarka ka ji kanmu ka ji kan mahaifan ya Allah ka ka shirye da mu da zuriyar mu ka dora masu barki mani da shi da ƙarshe kwamitin masallaci ya sanar da ni cewa akwai gagarumin neman taimako a wannan matsalacin yanzu na bayan an sallah domin shirye-shiryen shiga wannan wata don musulmi ya san ayyukan addini suna rubanyuwa a kullum mu takaita yanzu magana ko da wannan harkar media yanzu a kullum sai an yi tauje sau ba masallaci akwai karatun mata da na maza da tarawih da sauransu amma da kullum sau da yake a sati ko a kwana saboda ka komai ya komai ya rubanyu saboda ka muna faɗa wa al'umma da babban murya yan agajinmu ciki da waje ana sallama ku tashi ku zagaya da umarni na shugaba cewa a karɓi taimako a hannu bayan Allah domin a samu abin da za a shiga wannan watan wajen yi wa addinin Allah ta'ala yake Allah ka taimake mu kuma Allah ka ba mu yake taimakawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يعمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله